أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله zan mu ci gaba da karatun littafin mu ita ce muƙama ta al-Imam al-Hariri rahimahullahu ta'ala ba mu gushe ba a cikin muƙaddima mun kare masu tabshi kuma zan mu shiga abin nan kafin mu fara nan kowa dai ai ya fahimci me ake nihi ko kowa ya san me ake nihi kan mutum ya je ya sa kan shi abin da bai iya ba duk abin da mutum ya rubuta nan shi zan mushi hukunci da shi in ya ce zai muta ba a ta mukama ta hariri kadai ita zan mushi in ya ce duka biyu zai dauka to ya san ya dauko mu kan shi aiki kuma in ya tsaya ya zage damtse amfanin kan shi zai koma zai amfana da abubuwa masu dama kuma duka 'yan uwa wannan tsarin kamar in aka yi karatun a jarraba a yi binciken baya ƙoƙari ne na amfanuwa da abin da karanta a can karatu na wajen malamanmu na zaure a halka ba ruwan malami da cewa ya bincike ka baya halshin ka rike ta kawai ƙoƙarinka iya ƙoƙarinka in ka tsaya ka yi takaici ka bincike baya ka ka gyara baya ka wannan dan kanka amma babu wani tsari da za a ce an bibi bayanka wanda kuma mu sai muke ganin cewa yana da kyau mu dan ɗaskwano wani abu wanda yake cikin karatu na nizamiya mu sama karatun halakar don saboda inganta shi da gyara shi ya zamana ana bincike in mutum ya san cewa ana binciken shi yadda zan yi binciken nan shine kawai in muka samu abin da muka samu mu hudda wata rana ka wadda ba karatu zan yi ba in mun samu nan gurin masala wanda suke mukama hariri za su yi mutaba'a ta mutum 20 muka samu ko mutum goma to zan mu raba wannan abin da muka samu kin in safaha safaha ya kama in rabin safaha safaha in yaya ya kama sai mu kama ga baki ɗaya mutum ya zo karanta mutum ya yi ƙoƙarin riƙe abin da yake fitowa daga bakinmu na ma'anar na abin da aka faɗa na ma'anar kalma yadda aka faɗa ka faɗe shi haka na don saboda hausa ce kuma illa iyaka abin da mutum bai gane ba na wata hausa ya yi tambaya a kai me ake nihi da kaza don saboda wata hausa kanta mutum zai ji ba zai san me ake nihi da ita ba sai in ya yi tambaya alzamu tashi inda al'imamu yake cewa allahumma ya allah fahaƙiƙ lana hazihil muniya ka tabbatar mana da wannan guri namu wa anilna hazihil buguya kuma ka ba mu wannan abun nema namu yace wala tubhina kada ka sa mu hantsi an zillika sabigi gami da inuwa wadda take cikakka asabigi mai cikakka wala taj'alna kada ka sanya mu mudgatan abun tamna ne lil madi ga mai tamnawa ma'ana kaka sa dalilin yin mukaman nan ta mai zamana ana yi da mu ana cin naman mu faƙad madadana ilaika yadda mas'ala ya Allah mun meka hannun roƙo zuwa gare ka wa baka ana kuma mun kaskantar da kanmu mun miƙa wuya bil istikana da kaskantar da kai wa baka ana mun kaskantar mun miƙa wuya bil istikana da kaskantar da kai laka gare ka wal maskanatu kuma da abun nan da bukata da kaskantar da kai duka abun nan yace wastanzalna karamaka jam kuma mun nemi sabkowar karamcinka wanda yake mai yawa karamcinka mai yawa muna nema ka sabko mana shi wa fadlaka allazi am da faralaka wadda ta hada kowa da kowa bi dira'ati talabi da rauni na nema wa bida'ati al'amali kuma da haja da haja ta guri mun zo da gurin ya Allah hajojin mu sune na guri ka cika mana su summa bi tawassuli bi Muhammad sannan da tawassuli da Annabi Muhammad sayyidul bashar shugaban mutane wa shafi'ul mushaffa kuma da mai ceto abin bawa ceto fil mahashar a cikin mahashar wanda malamai suna ta sabani akan an koma bangaren shari'a abinda mutum ya kamata ya sani ya fahimta a cikin littattafan su mukama su shara da jahiliya ba guri bane na daukan shar'antuwar yin abu ko kuma barin shi kada mu ga wani abu an yi shi mu dauki shar'antuwar shi zan mutar da abubuwa da dama wanda babu alaka su da da cewa ya halitta ko bin halitta ba wannan kuma na shari'a tawassuli da annabi alaihi salatu wasalam abu ne da malamai sun yi sabani sosai akan shi fil mahashar a cikin taron kiyama allazi khatamta bihin nabiyyin wanda ka cika annabawa da shi wa alaita darajatahu fi illiyin kuma ka ɗaukaka darajar shi cikin illiyin wa wasaftahu fi kitabika almubin ka siffanta shi cikin littafin ka bayyananne fa qulta sai kake faɗa ya Allah wa anta asdaqul qairin kai na mafi gaskiyar masu magana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma aiko ka baya ma'aikin Allah sai rahama ga talikai baki daya Allahumma ya Allah fa salli alaihi kai salati gare shi wa ala alihi da iyalan gidan shi alhadin shiryayyu wa ashabihi da sahabban shi allazina shaduddina wanda suka karfafa addini waja'alna ka sanya mu muttabi'ina masu biyayya ne li hadiyi ga abin nan kin shi ga shirye shi wa hadihim da kuma shirye su su ma sahabban na annabi sallallahu alaihi wasallam in kana so fasara ta yi dadi sai ka gama waja'alna da muttabi'ina dada kuma ka komo baya waja'alna muttabi'ina ka sanya mu masu biyayya ne dan mafuhi ne mafuulin bihikin aka dauke shi akai shi can gaba li hadihi da shirye shi da shirye su wan fa'ana ka an hwanar da mu bi mahabbatihi da kaunar shi da soyayya shi wa mahabbatihim da soyayya su ajma'ina gabaki daya innaka ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne bisa ga dukkan komai ya Allah wa bil ijabati jadir kuma jadirun kai haƙiƙa ne bil ijaba da amsawa kana amsa mana yace wa ba'at wannan muqaddima ce bayan haka fa innahu qad jara haƙiƙa ya gabata yadda sha'anin yake ya gabata bi ba'adi andiyatil adabi a wani da wani bangare na al'andiya andiya mazauni na al'adab al'andiya shi jam'i ne na nadi fale da unadiya fale da ahala nadiya ya kirayo mu abuta mazaunin shi majalisin shi al'adab na adabi allazi rakadat fi hazal asr rihahu allazi wanda rihahu iska shi kamshin shi rakadat ta dakushe fi hazal asr a cikin wannan zamani alhariri yana nuna zamanin shi lokacin adab babu ya dakushe wa khabat masabihu hutula shi kuma ta abun nan ta buci shine zikirul muqamat ambatan muqama allati btada'aha badi'uz zaman wanda badi'uz zaman shi ya kage ta wa alamatu hamzan babban malami na hamzan rahimahullahu ta'ala Allah mishi rahama wanda ga tanan mun gama ita zan muhara da imam abun nan kamar yadda muka faɗa a cikin tarihin su badi'uz zaman shine farkon wanda ya fara yin mukama al-imam al-hariri ya bu bayan shi ne kamar da zai mana bayani yace wa kuma ya tabbatar da farala Allah mushi rahama wa aza ila abil fatah al-iskandari ya raba ya danganta aza al-muqaddimat al-izziya lil jama'at al-azhariyya al-izziya shine abinda aka raba wa aza ya raba ruwayataha nash'ataha farawatta ila abil fatah al-iskandari zuwa ga abul fatah al-iskandari wa ila isa bin hisham ruwayataha kuma wa aza ruwayataha ya danganta ruwayata ila isa bin hisham zuwa ga isa dan hisham wa kilahuma majhulul la yu'raf dukkan su majhulai ne ba wanda ya san su wa nakiratul la tat'arraf nakira ce wadda ba a sa mata ma'arifa a cikin muqama ta badi'uz zaman ko da yaushe zai ce haddasana isa bin hisham har zuwa karshe kuma a ga wanda yake jagoran muqama shine abul fatahil iskandari fa ashara ila man isharatuhu gunmun yace fa ashara sai yayi nuni man wanda isharatuhu nuni shi hukumin hukunci ne wa da'atuhu kuma yi mishi biyayya gunmun ganima ce al-imam al-hariri yana nuni cewa wani ne daga cikin malaman shi ya mishi nunin cewa yadda Allah ya baka ilimi da farala cikin wannan sha'ani kai ma ya kamata ka faru wata muqama shine yake nuni cewa wanda ishara shi hukunci ne kenan yana nuni malamin shi ne bayan nema ba kamar sauran masu littattafai ba da zai zama wani ɗalibi ne zai nema a yi in ɗalibi ne ba zai kira umarnin shi ba da hukunci wa ba'atuhu gunumin kuma yi mushi biyayya ganima ce ya ce ila an unshi muqamatin cewa in fari nima wata muqama atulu fiha til albadi in bi san badi'u zaman yadda ya bi haka in bi wa illam yudriku zali'u sha'awad dali yace duk da yake jaki azali jaki wanda ya kasance gurgun jaki bai isa ya kai fagen ingarman doki ba ya ce fazakar tuhubi makila sai na tuna na yi muzakara da shi da abin da aka faɗa fi man allafa bai na kalmatai gami da wanda ya haɗa tsakanin kalma guda biyu wa nazama baitan au baitai ko kuma ya nazama baiti ɗaya ko baiti biyu wannan malamin da ya nuna ma hariri cewa ya kamata kai ma ka yi mukama irin ta badi'uz zaman ya ce duk da cewa ni jaki ne wanda yake jaki shi ma mai gurgunci ba iya kwatamta shi da ingarman dokin da aje duk kuwa shi yake cinyewa ya kwatamta badi'uz zaman da ingarman doki shi kuma karan kan shi da matsayin jaki mai gurgunci kuma wannan ladabi ne kuma badi'uz zaman ya cancanci haka ta badi'uz zaman muna ganin ta ga ta 51 ce amma malamai suna kiranta da mukama mai 500 500 ce ita wannan 50 ce shi kuma badi'u zaman 500 yayi me yasa ma ake kiran shi da badi'u zaman don saboda a zamani bai yi kamar shi ba kuma zan mu gani a cikin mukamar shi yace wannan malami sai ne mishi muzakara muka tattauna da shi akan wanda ya hada kalma biyu ko ya hada baiti ko baiti biyu yace wasta qaltu sai na nemi zobabewa min hazal mukami daga wannan matsayi zobabewa ma'ana shine rangwame nan nemi ya muni rangwame cewa ya bari da Allah wannan abin ya hi karhi na akan hazar muqamu wannan matsayi allazi yuharul faham wanda fahimta take rudewa ma'ana fahimta za ta rude akan cikin wallafa wannan muqama yace wa yafrudul waham wanda kuskure zai yawa a cikin shi hariri yana ta nuna akan cewa in har nace zan yi muqama kurakurai za su yi yawa kuma hankali na zai rude a ciki malamai magabata ba su gadi ba yaban kansu da nuna cewa su sun iya yace wa yusbaru gaural aqali wa yusbaru ana jarraba gaurul akal zurfin hankali wata ta bayyana qimatul mar'i fil fadli anan kiman mutum take bayyana a cikin farala ma'ana duk wanda ya rubuta wani abu ko kuma ya allafa wasu baiti guda biyu kamar ya bujiro da hankalin shi ne ga jama'a duk wanda ya karanta ya fa ya baka matsayi in ka rike bakinka baka rubuta komai ba ka tayyaka babu abin da kowa ya san sirri babu wanda ya san sirrinka amma ko warka bi kan rubuta wanda ya zo karanta zai baka matsayinka zai san wane ne kai ya ce wai tsarru sahibuhu mai ma'abucin wannan zai tilasu zai bukatu ila an ya kuna ya kasance ka haɗi bilailin kamar mai abun nan ne mai yin icce ne cikin dare mai yin icce cikin dare cikin duhu yana iya kwasowa har da maciji ya ce au jalibi rajulin ko kuma ma'abucin mai jan dakarai ne wa khailin da doki me ake nihi da dakarai shine dan tahiyar kafa dan tahiyar kafa hausa ta kanta wadda zai kasance hausa kyakkyawa tatatta sai wanda yake karatu zai ji ta in aka ce dan tahiyar kafa kaga ba suna bane wanda ya kasance kawai joni ne akai joni ne akai amma dakarai shi ake ce ma dan tahiyar kafa wa khailin da kuma mahayin doki yace wa qallama salima miksar da wuya mai yawan dumi yake kubuta duk in yawan duminka yayi yawa sai an kamo ka da kurakurai au da lahu ithar ko kuma a zobabe mishi ithar tuntuban shi anan baya ce wastaqartuhu nan ne mi ya zobabe mini ma'ana ya mini rangwami ko kuma uqila aka zobabe ake zobabe mishi yace dukkan wannan bayani da nan ma wannan malami falan malami yusuf bil iqala yayin da bai yi rangwame ba game da amsa wannan neman rangwame zobabe wanda nayi wala a'afa min al-maqala bai yi rangwame ba bai yi afuwa ba game da wannan magana da nayi cewa ya shafa mini lahiya ba zan amsa ba da ya kiya ya ce labbaitu da awata sai na karba kiran shi talbiyatul mudi ya amsawa na mai biyayya wa bazartu fi mutawa'atihi juhudal mustadi wa bazartu sai na bada juhudal mustadi kokarin mai iyawa iyakar iyawata fi mutawa'atihi wajen yi mishi biyayya wa ansha'atu ala ma'anihi ma'ana yace wa ansha'atu muqamatan 50 muqamatan mu nura da kyau wa ansha'atu 50 muqamatan can gaba hamsin na mukamatan yake sai na horar da mukama hamsin mukama hamsin alama u'anihi akan abin da nake gogaggeniya da shi min karihatin na ɗabi'a jamidatin wadda take sandararra yana tare da ɗabi'a wadda take jamida da alƙariha da ɗabi'a da ashinshina da adda'ab dukkan su ɗabi'a ake nihi illa da'ab an kira shi da da'ab ne don saboda abinda mutum yadda wama akan shi ne abinda ka dawama a kan shi ɗabi'a mutum yana dawama a kan shi yasa da abu ake kiran shi da ɗabi'a wa sakhara lakum shamsa wal qamara da'ibain da'ibain wanda suke har abada dindindin yace wa fitnatin da kuma nura khamidatin wadda take sandarara khamida wadda take butatta fahimta shi yana nihin kaihin fahimta shi butatta ce bayyana fahimta amma wannan malami ya sanya shi sai ya abin nan sai ya yi mushi mukama ya ce wa rawiyatin da kuma tunani na dubatin wadda take kafaffa ga wannan rijiya in ta kahe an ji babu ruwa take ce ma na duba ko kuma ga'ira wadda ta kahe wa humumin da kuma damuwa da bakin ciki na ba wanda suke masu ba da wahala dukka yana cikin wannan abubuwan amma kuma ya ce mushi wannan mukama duka wannan mukamar da muke gani ya yi ta ne a yana cikin wannan abubuwan da wannan uzurin to ina da a ce hankalin shi yana kwance babu cikin damu komi mukaman nan yace ta hatawi wadda za ta tattaro ala jiddil qawlu akan gaskiyar magana wa hazlihi da wasannin shi wa raqiqil lafzi da tabshin lafazi wa jazlihi da mai kabrin shi zai kawo kalma mai tabshi zai kawo karma mai wahala wa gurarul bayani da kuma gwal na bayani wa durarihi haske na bayani wa durarihi da kuma gwalkin shi bayani kamar gurra ya inna ummati a tuni min qiyamati gurra muhajjalin al-gur shine haske na farko kenan gurrar kuma shine abun nan abun ga gwal lu'li'i ya ce wa mulahil adabi da kuma daɗin adabi adabi mai daɗi wa nawadirihi da nawadirkin shi wasu abubuwan da suke baƙi cikin shi ilama wa shahatuha zuwa ga abin da na rataya mata ita wannan mukama bihi da shi min al'ayati na ayoyi wa mahasinil kinayat da kyakkyawar kinaya wa rasa'atuhu kuma na dan farashi fiha a cikin ta min al'amsalil arabiya na misalai na larabci wal lata'ifil adabiyya da lata'if na adabi adabi wal ahajin nahawiyya da kuma zaurance na nahawu yace wal fatawal lugawiyya da kuma fatawoyi na luga duk abin da yake ambata nan a mukamashi ta tattara war rasailul mubtakira da rasail rasail wanda suke budurwi yan mata risala yan mata wanda ba wanda ya fara ta shi yayi ta wal khutabil muhabbara da kuma khutubobi wanda suke kawatattu masu kawa wal mawaizul mubkiya da wa'azi wanda yake wa'azi wanda yake mai sa kuka wal adahil wal adahikil mulhiya da kuma dariya abubuwa na bada dariya wanda suke masu shagartarwa ya ce mimma amlaitu jami'ahu dukkan abun wannan na ba da imla'in shi ala lisani abi zaid saruji akan harshen abu zaid na garin saruja wa asnadtu ruwayatuha kuma na danganta ruwayarta ila al-haris bin hammam al-basri zuwa ga haris dan mai himma na garin basra kamar yadda al-imam wannan mai mukama ta badi'uz zaman Allah mishi rahama ya danganta tashi zuwa ga abul fatah al-iskandari da wannan da isa bin hisham shi kuma ya danganta ta zuwa ga abin nan zuwa ga abu zaid saruji da kuma haris bin al-hammam nan zan mu takaita zan mu raba zuwa na gaba sai mu yi da sa wannan kin muqaddimar insha Allah